أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداد العظيم bayan haka mai shugabanni masu girma da suke a wannan zawiya da kuma wannan anguwa waɗanda suke a wannan wuri da masu sauri da sauti maza da mata manya da kanada baki ɗaya na sallama in ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi mai gabatarwa ya gabatar da ni kuma mu da bari abin da muka zo yi nan wajen wannan gwamnati mu zauna mu saurari abin da shugabanni za su gaya mana ne ba wai muna da wani abin da za a faɗi ba ne wurin amma sai dai kasancewa ɗin da shi sharif in ba ɗan haka nan ba ba zai taɓa yiwuwa ba ya shi wani abu magana a wannan wuri wanda zan ce wani abu wurin don ga in tabbatar da abin da aka gaya muna muka jiya sai dai abinda zan fara da shi zan fara gabatar da godiya ne ne Allah ya sa a shari'a ya fito kamin in kammala godiya shikenan dama dai a dare abu magana dai kamin ya fito a da farko dai a ina taya kanmu gaba ɗaya murna tun daga gare mu abata kinan sannan da su waɗanda suke wannan anguwa hasa kinan a bisa samun wannan babban alkhairi na samun wannan babban shugaba mai girma a wannan anguwa don ba karamin alkhairi wani aka samu a wannan wuri wanda allah madauki sarki ya kawo ɗauko daga wani wuri ya kawo masu shi miya kyauta to kaga wannan abin farin ciki wanda kuma a tama yan uwa wato murna bisa ga wannan murna ta gari gaba ɗaya shi ne kasancewar shirya ne an dawo lafiya shekaru ba mutane amma kuma sai ga shi allah madauki sarki ya sa an dawo lafiya an sami hukuma lafiya shi ma wannan wani abun godiya ne ga Allah maɗauki sarki bisa ga irin wannan domin a kamar yadda muka sani a shi da sharu wanda ne san shi ya sani akwai abubuwa da dama waɗanda suke na ba mamaki da gare shi kuma za ka ga ya amfani da irin abin da za ka ji larabawa suna cewa wato kasaratul asma'i tadullu ala shirkil musamma wanda in za ka kalli wannan shi ma sai ka isko dushi ne in ka kada ma kace mashi malam Ibrahim Sha'ban in ka kada ma kace Sheikh Ibrahim Sha'ban in ka kada ma kace kuma Sharif Ibrahim Sha'ban in ka kada ma kuma kace Alhaji Ibrahim Sha'ban kuma in ka so kace kuma gwani gwani Sharif Ibrahim Sha'ban in ka kada ma kuma kace Zakiru Ibrahim Sha'ban sannan yanzu ka dawo kace kuma Zakiru kaga ai wannan abubuwa da wanda suke masu girma guda daga su mu dai garin mu abu ne wanda yake lalle muna alfahari da shi kuma abu ne na jin daɗi bai da gaske saboda haka alhamdulillah muna godiya domin wannan unguwa wata rayuwa ce ta samu wata rayuwa ce kuma ta har abada wanda ba ta yankewa domin da ma duk inda za a samu shugaba akan lamari na addini wanda zai jagoranci wuri musamman a zo a gina wannan zawiya haka wanda a kowane lokaci da makaranta kuma wanda za a ci gaba da karatu da sauran dukkan al'amura da za a gudanar da addini a wannan wuri to kaga wuri wanda ya aka gina shi ko sun wuce to wurin yana nan kaga da shi din da kuma waɗanda suka dafa suka taimaka wajen abubuwan kowanne matsayin ya fi wani aka wanne na shi wanda yana lafiya yana yana jin alat a kowane lokaci duk wanda zai yi wani aiki wurin sai an rubuta mata shi lada saboda su ne sira suka dafa don shi shi kaɗai mutum ɗaya kaga ba zai iya ba amma da aka samu mutane gaba ɗaya suka dafa sai ga su abin da ake fata ya tabbata to kaga alhamdulillah ga shi mutane wannan anguwa da kuma sauran wurare daban-daban irin taimakawa da suka yi kuma ga irin yadda duk wanda ya zo ne wannan zawiya ya ga irin yadda ta ginu to zai yi farin ciki kwarai da gaske za ka muna fatan Allah ya rike kuma Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana kuma kuma Allah ya ba mu ikon zuwa ziyara kowane lokaci da kuma a saurara abin da su gaya mana muna fatan wannan soyayya ta Allah da muke tare da ita Allah ya tabbatar mu da ita ya haɗa mu baki ɗaya da mu da suwa a gaban shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama a saboda haka wannan alhamdulillah abin jin daɗi ne kwarai na zuwa ce shari'a fito kamin in ƙara fito ga wannan zai haɗin samu in rabu da abu magana to kuma ga shi ba a fito ba a wanda maulidi da ake yi ai shi shekaru an riga an yi maulidi ni ba san ma me zai iya cewa a irin wannan wuri ba wanda an ji abubuwan da aka ɗauko mana sun daga ƙasa tushe na watan auren rage tun ma kamin a zo zuwa ga shi kai ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam din ya ɗauko mana tun mun komi to kaga ai ba wani abu zaman da za ka ciki ya ka dai tunatarwa saboda dama abin da mutum ya sani sai a maimaita kamar yadda aka sani dama wato shi masoyin abu ba ya gajiya da ambaton wannan abu masoyin nashi din ko ni ya san abu ko bai gajiya da shi ya a ai yanzu shi yasa zaka ga wanda shi ba abin da aka bane kudi kawai yake so to wannan mutumin duk sanda zaka mai hira yadda zai samu wata naira dubu ko wasu kudi bai gajiya da wannan hira in dai hira kudi shi tun da shi ba masu rayuwa bai gajiya da su ba in wanda ya fuskanci albashiri ne ɗalibi wanda ya fuskanci karatu ko yaushe aka mai hira karatu bai gajiya da ita saboda shi ayyuka su a wannan lokacin in ka dawo ga irin matasa sai ka gado sanda za ka bai hira ta wata ya ta yan mata bai gajiya da suwa saboda shi a lokacin masoyan shi ne to haka masoya manzon Allah su masu da lawa ya sallama saboda soyayya su da shiya duk sannan su duk abin da za ka faɗi sun sani amma kuma za su saurari abin da girmamawa da mutuntawa saboda soyayya su da maza da sai su ji abin kuma ba su saba shi ba to wannan kaga shi ne kawai zai sa hannun kawai ba amma ban da wani abin da zafi da wannan wuri wanda duk mutane da ana kusan shi ba saboda haka dama ta haifar murna ne a wannan wuri wanda kamar da kuka sani dama shi shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wani lamari ne wanda hankali ba zai iya karo shi wannan abun ba sai dai kawai a kai imani ka yarda ka girmama dama abin da Allah yake bukata kenan saboda haka sai mu gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya yi mu bangaren waɗanda za mu girmama shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda mun san da mata bi ne na Allah madaukakin sarki wanda in Allah madaukakin sarki bai tafi mutum ba ba zai taba iya shiga wannan layin ba domin mu da ba ga mu ciki ne ba don muna da wani wayo ko wata hikima ko wata dubara ko mun yi ma Allah wani abun kirki ba ne a kawai fadala ce ta Allah ya gara ba ya sanya mu tunda muna gani yanzu ga mu ga kuma wani bangare can daban ana faɗin darajar annabi su kuma suna cewa ai ba daidai ba dan hadisi ne a ce da yi ne to kaga ai kuma da babu wancan layi sai ku gode ma Allah ba ba don wani wayo ne namu ba to kuma wannan abun tun farko da ma har yake tun asubi din wanda mun sani manzo Allah sallallahu alaihi yana da masoya na gaskiya wanda a zamani daya aka yi su sai da Abubakar sai Diku sai da Umar sai da Uthman sai da Ali da sauran sahabbai gaba daya radiyallahu anhu a kaga suka yi iman da manzo sallallahu alaihi suka girmama shi suka so shi sosai da gaske fiye da komi da kowa zamani ɗaya an kai su abu jihari su abu lahabi su mutu wasu bin rabiya su shehu bin rabiya su ga sunan wani bin mujiyar sun duwar da kafiran nan zamani ɗaya an kai su zamani ɗaya an kai su su abdullahi bin ubayyi bin salul shi ma amma da yake Allah shi zaɓe ne da baya sai ya zaɓe sai da abu gasi duk sa su da bangare daban ya zaɓe su abu jihari ya sa su nasu layin daban su abdullahi bin ubayyi su ma ga bin maza da ma ba su ne su ma sai Allah ya shi wancan layin kaga ashe da Allah ya saka muna daga cikin zuri a bangare sai na buga sidiku masu mutum masu ganin wata a kima ta manzo Allah kuma da soyayya gare shi sai dai mu gode ma Allah ne dama wannan gode da shi take tara ma irin wannan wuri ba wani abu ba dama shi Allah wanda ke zaki ya ba ni'ima ba abin da ya kaso min bayan da gode mashi kawai don ba kada abin da zaka iya ba Allah ba mu da wani abin da zamu iya yi ma Allah wanda zamu gode shi to kaga tun da haka ne godiya ce kawai zamu kuma gode kuma kanmu zamu yi ba don in shakartun la'azizan da kuma sai Allah ya kara mana da imomi da kuma gode mashi to kaga wannan ashe wanda ita godiya ita ce ba wanda ya haɗa mu a wannan wuri wannan babban kasuwanci wanda Allah ya haɗa mu da shi shine na soyayyar manzon Allah sallallahu wanda yin wannan kasuwanci shi ba ya da faduwa ciki gaba ɗaya tsantsan riba ce kawai a cikin shi don ba za a so manzon Allah sallallahu kuma a tabi ba ba a taɓa yin wannan ba sai dai a kishi ko an bi shi an ka kishi sai an tabi tunda ga sai na buga su dai wani kawai zai bada sai da sauran dukkan sahabbai sun so shi so na gaskiya amma ga shi har duniya ta kare ambaton musu da zai yanki ba saboda ne saboda sun rabu da manzo Allah din sallallahu alaihi wa sallam sannan ga irin sauran wanda su wancan suka yi wancan layin suka sa kiyaya su kuma karshe kashi nan ba wani ma wanda yake son sunan wani daga cikin su shi zaka ji Allah da tafi fara cewa inda shani haka huwal abtaru cewa manyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne masu yakkin baya ai kaga har yanzu baka taba jin wani mutum na da cewa shi Abuja Hali ba tun da wancan farko ya wuce saboda mai kima sa da shi sallama to an yanke bayan shi amma da kusa Abubakar ba iyaka a Umar ba iyaka Umar ba ya ga Ali ba ya ga ga sunan duk ba ya ga sunan sahabbai saboda watan a wannan alƙawari da Allah madaukakin sarki zai wanzar da lamarin manzo Allah sallama wanda zai gane tun da makushin shi duk duniya ne Allah ya gushi kamar da kuka da baki mata shi tashi duk manzanin da aka yi kowanne za ka ga irin kimatar da Allah ya bashi zuwa ga mutane ne kamar da za ka ji alƙur'ani biyu na mamu labarin da su ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا هو ne daga mutane da kawai aka aiko shi amma da aka zo wani manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tabbatar mana cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an Allah ya ce ka ga musu kai duk manzo ne duk duniya gaba daya to kaga ashe wannan labari da shi Allah ya riga ya tabbatar da zai ga duniya kuma ya gane ne da yanzu ba wani wanda bai sallah ba da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda ke imani kawai to kaga mu sai mu gode ma Allah madaukin sarki wanda ya samu wannan bangaren abin da ya tsara ba da ce ko cin wannan layi da wannan kasuwanci na soyayya ta manzo Allah sallama ba ba faduwa cikin wannan layi riba ce kawai tsuranta a ciki saboda waɗanda suka yi mun gani waɗancan sahabbai da suka yi imani suka so manzo Allah so na gaskiya mun ga abin da ya kasance gare su waɗanda kuma suka yi kuma su ma mun gani kai har ma waɗanda ma ba musulmi ba ai mun gani sun so maza Allah kuma ya yi ungwani gare su balle kuke nan balle masu imani musulmi don da kowa ya sani shi abu da hadi abin da aka sani kafiri ne tun yana nan gashi alkur'ani aka ba shi certificate na shiga wuta amma kaga duk da haka sai da Allah ya tukunci saboda ya dan ya kuskure ya so maza Allah sallama ba da gangan ba lokacin da kusoyi ba ta bashi labari haihuwar maza Allah sallama ya yi farin ciki jin daɗi don an haifa musu dan matar dan uwansu ta haihu shi ne wanda sai sun safa ɗan kawai amma ta ƙarshe Allah maɗauke sarki ya mashi wannan tukunci duk ranar litinin ba a yi mashi azaba kuma a sayar bukari labarin yake ba a yi mashi azaba don ranar litinin saboda ya yi wannan farin ciki da samuwar maza Allah sallama na ranar litinin kuma farin cikin da ya yi shi ne wanda da kuskure ne wanda ba daga gaba ne saboda shi wannan barci dai bai san annabin annabi bane bai san manzo ne na Allah ba shi wannan sai kawai an haifa musu dan uwa kawai shikenan amma sai ga shi Allah ya wannan dora da litinin ba a yi mashi azaba saboda ya samu wannan kaga shi wannan kasuwanci ne da wanda baya da riba wanda ba ku faruwa a cikin shi shi yasa ka ji wani shahararren malamin nan da ake cewa Ibn Nasir din da ba shi yake faɗa cewa idan kana haza kafirin da azamuhu بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم اثنين دائما يخفف عنه للسرور بحمدا فما الظن بالعبد الذي طول عمره بحمد مسرورا وما تموحي لا يكي شوى توزين دي أقول هذا يسأل وانا مسأي تومي كمي تناني مجرد ديكي من إيماني من توحيدي من سلما زال سلما تومي كتا تناني شكما الله يمشي وانا أكافر ما سأقوى كان بلين إيماني to sai aka samu wani malami ba shi a wata cikin nashi lissafi ya ce mishi imamul qurra ibn al-tasiri ibn al-ibn al-tasiri yace ai ba abin da aka kawo ko irin wannan Allah aljanna gari da zai ta shukuru to kaga wannan kasuwanci ne wanda yake ba ya da faruwa cikin shi ko mun ji ya kai kiyayya kuma ita kuma kullun karamcin ta to ita ma Allah bai bai lamunta ta kuma lalle za a bani za a samu matsala tun da su ne su abu da su su su abin da bai su ne sun bi manzo Allah bare da gaske shi yasa dole sai da a gama bin dutse a so manzo Allah sallama kuma sannan a bi shi duk a gama dutse da son da bi sai an gama in an kai guda ɗaya kawai to dai ba zai amfani ba sai hada ne tunda yanzu ka ga shi irin Abdullahi bin Ubay kaga ya yi guda amma bai yi guda ba ma'ana shi ne ya yi manzo Allah bai so shi ba don iyakar biyayya shi ba ma biyayya ya ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi maza Allah ya tafi sallah ɗin gurgun ka ku sai nan mu abin da sa ba ce masa sa'a sallah kwara guda mu duka maza Allah ya wanda limanci subhanallah duk gaba ɗaya bukatu da gurin ya gama biya to shi salloli sai bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga iya kan biki nan balle yanzu kenan kace kai kana bin maza Allah amma ba so ne sai a gaba yake maza mutai kaga ga wani can zamanin guda sun kai amma bai so ba bai so ba karshen ne ya faru gare kaga kowa ya sa tarihi ki da ya mutu da sallar da manzo Allah sallama ya bashi da rigar da aka bashi aka mai da kafani wanda ya nema dan ɗaya ya san ta'addanci da yana ganin dole ya samu sassauci an sani a ce a yi mutum le kafani da rigar manzo Allah sallama ta shiga da cikin kabari kasan dai sun mala'iku kuma sun bada sun shigo sun rigar shugaba ai kaga ba mai gwara da yi amma duk da aka yi ta aka kare kuma Allah madaukakin sarki ce manzo Allah sallama kai da saki ba irin sallah kuma ko so ta bai yace a ba irin su gafara ba a gafarta musu subhanallahi manzo Allah wani sallallahu alaihi wasallam mai bukatin da in yana son Allah ya yi abu ko bai roƙi Allah ba kuma sai Allah ya gashi ɗin kamar da shi wa radiyallahu anhu yake faɗa cewa shi ne muƙamin su a sayyidina annabi Ibrahim alayhi salamu yana roƙon Allah wala tuhzini yawma yub'athuna yake cewa amma in ka duba shi manzo Allah sallama bai roƙi Allah ba sai dai kawai Allah ya mashi yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu tun bai roƙa ba kawai irin su annabi ibrahim yana faɗa cewa wajen lodi wa bani an na abu da asnama manzo Allah sallama bai roƙa ba shi ma kawai sai da Allah ya ce mashi inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yudhhirakum tadhira bi irin wannan suna nan wanda in yana so kawai ba sai ya ce Allah ya bai da wai shi ne wa yanzu Allah ya ce ko so saban ya ce ayi nan wurin ba ai a shi kaga roƙin manzo Allah sallama mummunan hadari da yake da shiya wanda duk ya samu kai ne baya yawan can layi bai da abun da za yi ba gode ma Allah ba kuma ita ce kawai wanda yake hada mu wannan wuri da ba ba wani abu ba don ba mu da abun da zamu yi ma Allah mu biya shi wannan irin alkai da mana bai girman gaske saboda haka alhamdulillah wannan lamari ne wanda yake mai girma na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda wanda duk Allah ya haska kama shi yake sani ne shi yasa kaga duk wanda ya zama wani abu shi ne ya rike Maulana Bashir Ibrahim ya radiyallahu anhu zaka je bai da abun da yake takama da shi da bai da abin da yake kuri da ji da shi ya sai manzo Allah sallallahu alaihi duk abin da za ka yi shehu ya faɗi na haka za da kaza sai ka jace amma saboda manzo Allah ya samu magana ta kare saboda haka shi ya sami wanda ya samu manzo Allah to duk abin da yake samu duk abin da ake bukata ya gama samu ne to don haka mun muna godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ga wannan kuma kamar yadda muka sani da ba shi sha'ani na manzo sallama duk wani abu wanda Allah zai gwadi ya tabbatar da cewa shi fa manzo Allah sallama daban ne da kowa don haka lalle duk wata girmamawa da za a yi mashi to a mai ita daban da ta kowa in tafi ta kowa shi za ka sahabbai da yawa sun ba misalai tun daga su waɗannan farko sahabbai alkhulafa waɗannan har zuwa saurayin baki ɗaya kowanne ɗaya in za a ɗauko sai da na abu ga siddiqu misali sai a ce ga irin wata kokari da ya gwaji na soyayya manzo Allah ba karami bane a ɗauko na sai da na umaru haka sai da na usman abi su ɗaya bayan ɗaya sai ka kudu ba kana da bane a to kaga wannan ne ya sun koyar da mu ne da ba don mu san wanda zamu yi shi yasa kaga kamar yin wannan sahabi na dake cewa zai bin da sinan nan wanda wani lokaci su kafire ne suna kama wanda sun kai imani wani lokaci kowa azabtar da su kuma a kashe gaba ne wai sai sun kame cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi ma sai wata rana suka kama shi yana kallo duk gaba ne sun kashe mutane da yawa wai sai sun kame ce su kuma sun ce ba za su kame ce ba sannan suka zo da shi shi ma suka ce mashi wai shi ma ya kafirce ma manzo Allah amma sai suka fara da tambaya suka ce mai zuri ba ka gani fa kai yanzu ga kanan wannan abu zai faru gare ka kuma ka ga abin da ya faru ga yan uwanka yanzu shi manzo Allah sallama yana can cikin yan uwa da dangi da hankali da kwance ba kai ne a cikin wannan yanayi ba kawai ka tace yanzu zaka afike ka yace ai shi can inda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama yanzu yace wallahi da kaya ta soke shi gara a yi masu irin wanga abin da za a na yanzu na kashewa da kaya da suke shi kaga tun misali ne suka bamu don mi musan abu ba da wasa a kenya ba ya zama tun daga bakin ka har zuciyar ka lallai da gaske ne bi za ka abi a jikin wani dinar mutum ya faɗi to tabbatar da haka ne haka bai har zuci to wannan sahabbai sun karanta da wani wanda in muka bi kowane sahabi nan zai bayan sai ka isko kowanne daga ciki yana da abubuwa da daman gaske wanda ya ba misalai ta irin wannan sahabbai ne suka gwada mana gane a sayi rubuta ba wani ba wanda za ka ga cewa alwallahi don manzan da salama ne yi sahabbai din nan ruwan nan da kalu ya kata tiluna alawar tuki ba ruwan alwallahi ya riga kamar a yaƙi wajen kowa shi ka sun yi ɗauka kuma asali bukari ba gaske ba ma ruri ba zai mutum shi a yi da iki da kona wani ba kakin majina in yayo da ya ce wajen tofawa haka sahabbai suka rige gene ya kuwa mutum ya caɗe don da ya samu ya caɗe zai shafa ga huska ta jiki ne samu albarkar manzan Allah majina shi bai kafo sallallahu alaihi wasallam to kaga sabon su gwada mana wannan ne lalle sun gwada mana girma da kuma yadda ake girmamawa shi yasa in sun zauna gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga ko dago kansu su kalle shi ba su iyawa saboda girmamawa kamar yadda ka san sun tsaye su da bisa kanun su haka za su yi duke ba mai iya dagowa saboda jin nauyi da girmamawa to kaga duk wannan sun koyar da mu misalai bai da gaske kuma cikin sahabban nan mazan su da matan su duk an samu wannan da in ka bi layin mazan su kaɗai yanzu an kama nan niya sai ka isko karatu ne za ta yi a kai gobe ba gama shi ba da layin mazan ya ko ba bangaren na matan su ma sai ka isko su ma ga suna an yi su kala kala daban daban wanda kamar yadda aka samu wata daga cikin matan madina wata biyar allah ce wadda an je wurin jihadi sai miji ta yi shahada a can da kuma babanta da kuma dan uwanta kuma duk ɗaya rana kaga irin yanzu ne da an dawo an gaya mace da mijinta ya rasu babanta ya rasu dan uwanta ya rasu ai sai an zahabi su kuka ta wayo ta ban ta lalace amma ita ba haka bane ana gaya mata sai dai kullum take tambaya to wai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce mata shi lafiya alwai dawo ba ya da ba wata matsala ta ce amma da aka dade ta a kai ta gaishe don ta tabbatar da haka nan karshe bayan an zo da ita ta gaishe sannan take faɗa cewa ai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk wata musiba da za ta samu mutum in dai ba ta rashin ka bace ba ko yanzu da babanta da ya rasu da mijinta da ya rasu da dan wanda da sun da annabi ya dawo lafiya ba ko mace ce kuma kaga shi sahabbai sun koyar da mu irin wannan wanda yake labari ne mai girma kwarai da don kusan ba abin na wasa ba wata rana wata mata ta zo wajen sai da Aisha radiyallahu anha ta ke ce mata ta yayi mata a cikin rawdar manzo Allah sallama ta shiga don ta gani ta buɗa mata zuwa shiga a nan wurin tsayi mata ta saboda shauki da so yace manzo Allah ta faɗi nan rayuwarta ta dauki kaga wannan ne duk sun gwada mana wato wannan yayi irin abin da shehu bashehu Aliyu Harazmi radiyallahu anhu wancan almajirin shehu tijjani ko na san shi ma a ya rasu shi ma ya zo ziyara a nan waɗannan shi da annan yana ganin su kabar da su shi ne yake cewa ya laita ni kuntu ma abu fa abu ko zan azima shi kenan nan yau fati to kaga irin waɗannan bayan Allah ne an tsasoya ne ta gaskiya to irin wannan ɗaya su ne sahabbai sun koyi da mu waɗanda sun ka kuma su ma bayan sahabban su ma sun ka koyar ne irin su imam maliku tunda kaga imam maliku wanda inda mutum zai zo yana mai sallama to kamin bai fito sai ya aiko a bincika ba shi wanda mutum ya ta koyi in ya zo da karatun zai koyi wani karatu ne na hadisi manzo Allah su sallama to sai shi to jira shi sai ya yi wanka an sa riga da turare da kujera da komai sannan a zuwa zauna sannan ya ce to bismillah saboda girma maza a faɗin maganar manzo Allah su sallama wani mutum ya taɓa tambayar imam maliku hadisi maza a sallama akan hanya yana tafiya ya ce maganar ta maza a sallama za ka tambaya kuma da tsaye ya ce saboda ka amai gura na goma wadda mutum saboda ya tambaye maganar maza da tsaye saboda girmama amma yanzu ka yi ba ga Allah yadda aka mai da abu kawai ko ina ƙalar su da ta kawai ciki nan wannan ba ku da dabi ciki ba ya girmama shi ta ganin shugabannin mu sai dai mutum mutum Allah ya saka masa kai in ba zan lalura ba duk yanzu nan da bai yiwa gare mu da mutum ya jawo hadisi ko jawo aya na bakara ko alama sai dai kawai dai a saka su da nabi ko aya ta kawo sai da Allah saboda girmamawa ana ganin cewa matsayin mutum yana karamin dalibi wa shi na a ce a fasara mashi ayat alqur'ani wa shi na fasara mashi hadisi manzo saboda girmamawa sai ga shi da zamani ya taho wanda abuwa sun gani shigowa aka tsalala su da lamuran addinin mutane to da ruwa sun sanya dole da su waɗancan gefe suna ɗauka kawai malaman ba a ɗaya ne ba su yi ba ba su iya ƙur'anin ba ne shi yasa ake haka nan ko ba iya hadisi ba ne to shi yasa kar maka lawo da Allah lokaci a taimake a taimake da Allah ikshar kuma sha Allah to saboda haka kaga irin wannan ne yake mu ba wai ake so wadannan bayan Allah sun yi ma malum kai saboda irin wannan ta kai a makarantar shafi karatu ne ake bayan an ƙara karatu wani daga cikin ɗalibai su ce mashi mun ga lokacin da ana karatu yanayin cikin kai na canzawa me yake faruwa ya ce a lokacin kunama shi suka ta cizo ne ta mai cizo ya kai bakwai ko mafi yi amma ya ce abin da ya sa bai motsa ba saboda ana karatun hadisi manzo Allah sallallahu kaga mu yanzu kuka ɗaya mutum ya ya gane ya ce mu to kuma hai mutum ya ce ai irin wadancan humur rijalun wa nahnu rijalun wasu ma duk da yake kaga wannan ba haka bane saboda haka wannan wani labari ne wanda yake mai girma wanda za a Allah madaukakin sarki ya gwada mana komi wannan tarihi nan wurin nan da shi shafi ɗauko muna wanda duk karatu ne a cikin mai ɗimbin yawan gaske wanda duka in muka ba tun daga wanda zuwa yake haɓa a bakai wajen samuwar cikin ma'aiki ba sau sallama da zuwa haihuwa ba wanda duk daga gare shi ta fili sai ka isko kowanne daga cikin su an kai irin wanda ba na kowa ba aka yi samuwar ciki irin wanda ba na kowa ba ai kowa mai zaman ciki za da sha wahala da laudayi zazzabi rashin lafiya kowanne a mai da sauran abubuwa ga amma sai da abin ta samu wannan ba aka zo haihuwar shi ma da irin waɗanda suka zo shari'a sai matan aljanna da sauran dukkanin waɗanda suka zo da irin yadda haske cika duniya shi ma aka yi haihuwa wanda ba irin ta kowa ba aka zo kuma jariri ya tsoro shi ma wanda ba irin da kowa ba a ce a yi jariri da yarkakken cibi da auren shi da kaciya ba ta magani ba ba irin ta kowa ba ce wannan da a zo kuma a ce haske ya gada ko ina ana so a ma jariri wanka sai a ga ashe lahiya launi alau ba ya da wani datti ko wata daura kaga shi ma an yi wanda ba ya da kowa ba ya yi tashi wanda yanayin girma da irin ɗabi'u an san yaro ya tashi in ya haɗu wanda ya gari ya waje in ya ga wannan tallawana bai ɗan sace wani haka abubuwa da ya shiga gaskiya da kurciya amma sai ga maza da salma shi ko ɗaya ba a taɓa samun gari shi ba ba a taɓa samun ƙarya ga maza na wajen yana yaro ba to wannan kaga aka yi samun ciki wanda ba irin ɗan uwa ba haihuwan ma ba irin ta kowa ba tashin shi wanda an haifa da shi ma ba irin ta kowa ba har zuwa fara wahayi a ce a haifi shi mutum a cikin gari na jahilci wanda ba a da ɗabi'a daga zinace zinace sai shan giya sai bautar gumaka amma manzo Allah ta shi duka shamu wadannan abubuwan duka da musu akai ka kusan da wani a ce mutum ya tashi garin da duk al'ada kenan kamar irin can da da za ka samu zai ka ga a ƙauyuka misali sai ga a kowane lokaci za ka ga kowane ɗaki akwai gida wanda ya kwara sai dai yaro da ya tsaki wani zo zana sha haka take to su ma giya lokacin su haka suke gare su tulunan giya kowane gida ga sunan kowa shaye da amma za Allah duk wanda ya amma bai yi ba an sanya an ka fara musulunci ba daga farkon musulunci an ka fara ta giya ba sai daga baya hankali hankali amma shi tun wancan lokacin maza Allah ya kyamace kai bautar gumaka gunki ya kai da yi uku da su suna ka'aba amma za da duka wasu kai ta wata ko ɗaya ba sai dai kaga nan za a gano lallai ba irin kowa ba ne sannan aka zo bayan wannan al'amura a siga ta halitta wanda ba irin ta kowa ba goshi ba irin na kowa ba idanu ba irin na kowa ba wajen yalwarsu da kyansu a hanci ba irin na kowa ba kuma tuma zalla ba irin da kowa ba gashin shi ba irin na kowa ba bakin shi harshen shi haƙoran shi wuyan shi kirjin shi damun ɗan shi haka zuwa awon duka dai komi na shi ba irin da kowa ba ai wannan ya isa sannan a dawo Allah ya bambanta komi wanda ka sani kai na ɗan adam da ka sani na najasa shi na shi ba najasa ba ne ba irin da kowa ba ne ba ba za a sai ya bawali a sha suna nan duk malaman hadisi sun ruwaito da malaman sira an sha bawalin shi amma kuma lahiya lausi ma wanda ta sha su ta jima har ma sun fi ruwa da don ita na ruwa ne kuma yin ma bata albishin cewa ba ta ƙara cikin ciki sarari da shafi azumin lalata lama kaga ba irin na kowa bane kenan haka jinin shi an sha ba mutum ɗaya ba su malik ibn sinanin su abdullahi ibn zubair duka sun sha kuma su samu albishirin ba su ba shi ga wuta to kaga wannan komi na shi ba irin na kowa bane aka dawo banki madaukin sarki zaba mashi sahabban da zai zauna su ma ba irin da kowa ba duk Allah ci ya yarda su wa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa duk da ga sunan dai da ayoyi ne daban-daban da Allah yake magana kansu su ma ba irin kowa ba Allah madaukakin sarki shi ma ya dawo amma ta manzo Allah su ma haka ya nisa annabi lastun laka ahadin min an-nisa'i su ma ba irin da kowa din bane haka zaka isko dai komi komi dai ba irin da kowa ba ba zalla da da abu ya rabe gari ya rabu da manzo Allah sai zama shi ma sai zama irin da kowa din ba shi ya samu ma kan mu da mun ka zo har ƙarshen duniyar tunda mun zo da cikin al'umma maza sai ba mu ma ba irin kowa bane kuntum khairu ummati ukhrijat lin nas kaga mu ma kan ba irin da kowa ba irin kowa din bane balle shi da kanshi kenan sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kaga inda mutum zai hadi cikin annabawa ma gaba da dukkan su sai mutum ya ce ai duk dai suke to mutum yana haka da ma akwai matsala ba don rizqi da shi don ƙaryata alƙur'ani zai yi don alƙur'ani ne shi ce duba da suke ba annabawa Allah ce ba ɗaya bane wala kada faddan na ba'dan nabiyyin ala ba'din Allah ce mun fi bita sashi sashi kai kuma sai ka ce ai duk ɗaya suke ai ka ka samu matsala manzannin su ma haka tilka rusul faddan na ba'dahu ala ba'din su ma in ka ce duk ɗaya suke ka samu matsala haka dai sai ka isko duk abin da Allah madaukin sarki ya tashi na manzala sai ka isko ba irin na kowa bane a garin Madina a garin Makka da aka haifi manzo sallama domin kan mutum ya dauka ita garin makka ai don dai akwai ka'aba cikin ta shi yasa manzo Allah ya samu daraja sai Allah ya kaddara ya sa ya tashi ya barce koma garin Madina Madina ga lokacin ba ta da wani daraja lokacin suna ce mata Idriba ba wani kima take da shi din wannan ba amma sanadiyar ko ba wani manzo sallama sai ga shi ta zama wuri wanda duka anan inda roza manzo ta fi duniya ba inda aljanna take nan wuri ma bai da baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati hadisi sahihi kuma aljanna su kutum an ka aje wuri duk gaba da ka zo ka shiga aljanna wuri shi kenan shi ta kai shi radiyallahu anhu yake fada cewa shi ya shiga aljanna tun yana duniya wanda su wadannan mutane suka ta ganin kai wanda yayin magana so ta yi girma da yawa eh wai shi ya ya yi jin mutan ya za ya shiga aljanna a duniya shi ko rawda maza da yake ya shiga ya shiga aljanna tun da dai manzo Allah ba hadisi sahihi to kaga ne ya magana ta kai to kaga duk abin da ya rabu da manzo Allah sallallahu sai ya zama ba irin da kowa ba to ashe kaga su da Allah yanzu in ba mu taro muka gode ma Allah ba muka taya kan mu wanda samu wannan matsayi ba ai ko mu ma Allah ko zuci ba kuma dan kani ba saboda haka shi ta kaga sahabbai wato suka rike abin da girma da mutuntawa kuma Allah ya ladabtar da dukkan musulmin duniya gaba ɗaya su san wanda za su girmama wannan matsayin da Allah ya ba su don ya gaya mana ina jin Allah da ya karanto san lokacin da shirme shigo ayoyin da ya karanto da suka fafaro mana akan matsayi irin yadda Allah yake sai sabai akan tsakanin su da manzara da salama ya ayyuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi duka ya karanto mana irin su manzon Allah barke saki cewa ya ayyuha allazina la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sauti ma Allah ya hana sabai ba daga sauti tsakaninsu haka su ma da suka dawo suna sassauta da sautin kuma Allah ya yabe su saboda sun girmama manzo Allah suna yin ladabi gare shi yake ce musu innal ladina yabuduna aswatu min inda rasulillahi ulaika alladina mutahina Allahu qulubuhum bi taqwa haka dai ga sunan duka Allah yake ta jinjina da yabo saboda me saboda in kai girmama wa shi manzo Allah sallama to shi kenan ka samu matsayi shi yasa ka ga shawar da Allah shi ma yake ta kusarin Allah dukkan mabiya ne kawai su tabbatar da ya suna kan hanyar manzalo shi kenan kawai babban bukata da kajo nan shi kenan yanzu ya kai kana takama ai kai gwani ne wajen sallah gwani ne wajen azumi ko karatu alqur'ani amma ba masu manzala kawai shi ne mutum yake ba don ka tana yana wannan aikin naka ba ya fitar da kayya tunda ai sahabi na ya ba babban misali ko wanda yake tambayar manzala sallama cewa yau shi da ya tashi alkiyama kace mashi a to bai ka tare da mata kake kan bai tashar kiyama tashar kiyama da kowa kayan gudun sai kai amma shi bai maza da yau shi za a yi amma karshe kaga a sai in lokaci ya kira sallah sai a abin nan kayan tauye na'am to kaga karshe maza da ke tambaye shi ka tare da mata tashar kiyama nan yace a to shi dai kan ba wani abu ya tare da mata da yawan nafiloli ko yawan sarka ba yace shi dai yana son Allah da manzo Allah shikenan ka karshe ma za ta ke gaushe aiko aiko shikenan almaru ma amana habba shikenan kaga nan magana ta kare inda sallar ka za ta kai ka sai amma za ta ce mashi a to ai sai dai ka sai kai sallah amma za ta bai ga wannan ba to shi yasa kaga mu bisa ga wannan sai muna ganin girma wannan in addu'a ma za ka yi kace Allah ka yi wannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu muna da yaqini Allah zai yi saboda bi saboda mun san manzo Allah yana da alfarmar wanda Allah ya bada sarki zai yi saboda ita matsayin shi a wajen Allah amma yanzu wanda ce maka ai ya yi ibada ya yi aiki wannan aikin nashi shi ne wanda zai fitar shi yawan ka ƙarshe zai sa ka in ka zo kai sha kwata kai kana ganin wannan aiki da kai na sai ya halatta kai ta wasu shi don shi Allah ya maka amma ƙarshe wai kaka ce don manzo Allah sallama sau haka wannan lamari na manzo Allah wanda ke da girma bai faɗi wanda ya ka ba su waɗannan shugabanni namu suka yi ta yi mana bayani wannan al'amura sai dai kawai mutum ya ji a kamar dai dala ya zaune ne a kai amma dai saboda abubuwa da fari daga kishi yasa sai a tattaba mana ne wajen abin da muka ji a kan wanka za mu saboda haka alhamdulillahi a muna da daɗi bai da gaske muna alhamdulillahi alhamdulillahi Allah ka lafiya Allah ka lafiya alhamdulillahi masha Allah shari'a fito saboda haka dama da dole inda su ne ba wani abu wanda zai iya faɗi da ba da izini ne daga su wanda ya suka ce mutum ya yi to ko ya yi abu kawai to za su lamunci min zai dan sani abin da zai faɗa ciki cikin abin da ya suna faɗa saboda ka alhamdulillah muna godiya Allah ya saka da kai Allah ya kara lafiya kar ku lafiya Allah ya kara lafiya Allah ya zaba afwa aka raka lafiya alhamdulillah wa sha Allah alhamdulillah
Thank you. mun gudu yana saka alkhairi mun ji da al'amma da gani waɗanda gwargwado ɗan uwa sun ƙara shauki a cikin wannan jarumi